فصل وأركان النكاح أربعة نعم وليها فيه شروط مجمعة نعم حر رشيد مسلم في مسلمة مكلف لا مهرم أو مهرمة Mm.
ya ce fasulun wa arkanun nikahi arba'a rukunan aure dai guda hudu ne akwai wasu abubuwa guda hudu wanda in an zo aure dole sai sun tabbata aure zai Mm.
na farko dai waliyu ha waliyinta ba a aure sai da wali ba zai yi mace a cewa ita ta baka kanta ba dole sai an samu wali wanda zai ba da ita shi kuma kanshi waliyin fihi shurudun mujma'a Mm.
akwai wasu sharuɗai da suka tattaru cikin waliyin wanda sai ya haɗa wayannan sharuɗai yake da daman yin walici na farko dai hurrun ya zama ɗa ba bawa ba bawa baya zama alwali rashidun ya zama shiryayye mai hankali ba sahuhu ko wawa ba muslimun kuma shi waliyin ta ɗin ya zama musulmi amma musulmi ɗin fi musulma cikin in ita ma musulma ce tun da ai dama kamar yadda ya halatta musulmi ya auri musulma ya halatta ya auri ahlul kitabi wacce ba musulma ba amma tana da ainihin addini da take bi kamar ainihin bayahudiya ko kirista Mm.
to yanzu a hakan sai mutum ya je ko garin yin makaranta ko garin wajen aiki ko me kawai ya ga wata kirista yana so kaga ba haramta ba to sai ya zo ya nemi aurenta aka bashi aka sa ranar aure wa zai daura auren ba musulmi ba ware me wa za a je dama su auren su a cocin su ake daurawa a je sai ma an rufe ido ana eh su hanya gaskiya da rai wanda ya bi shi ba zai mutu ba me to ku ba za ku yi ba amma dole ku je tunda shi ne mai bayarwa kwarai dole ku je su yi ibe ban su yi kaza kaza su yi me sai a yi sika a ce an baka kuma shi kenan aure yayi eh ya za a yi auren ma coci ya mu ce to waye hana ba Allah ya ce menene wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum Mm.
ko Na'am.
wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum Allah ya halitta muku ba saboda haka wannan abin da aka yi dama ba musulma bace wanda zai aurar da ita ba sharadi ne sai musulmi ba saboda haka an ba wa ainihin shugaban addinin su pastor su shi kuma ya ce ga inda za a daura aure a coci kuka haɗu kuka je cocin don ku karɓo aure ba laifi ba ne kai dai kun je ihun da za su yi da abubuwan da suke yi wannan ba na addinin kuma ne ba za ku yi ba in an zo siga wajen mun ba ku mun karɓa wannan sai a yi sigan ku karɓo kuma sai ku tafi shine muslimun wali ya zama musulmi fi muslima idan ita din musulma ce kaga mafhumin magana in ba musulma bace to wanda zai daura mata aure a addinin su wanda aka saka shi zai daura kuma in ya daura aure yayi mukallafun kuma dole ne wali ya zama balagagge mai hankali kaga yaro karami ko mahaukaci ba zai daura aure ba la muhrimun aw murima shi waliyin kar ya zamo muharrami yayi harama da ai murimi yayi harama da aikin haji aw murima ko kuma ita wanda za a aure din dama ukun gaba ɗaya kowanne in yayi harama da haji ko umra aure bai ba waliyin a maka suka haɗu ke ba ta ce wallahi ai ni yar dan ciwo ce dan ciwo eh ai na kuke da zama ta ce muna Kano yar gidan waye ka ji gidansu kawai sai kaga yar garin ku kana bukata waye babanki ta ce ai da shi ma suka zo lokacin ta yi harama da ainihin umra ko shi baban yana harama da umra ko kai kana da harama a wannan lokacin a daura aure ba zai ba Na'am.
in kuna so auren nan ya yiwu sai an gama aikin umra an sauke sai a daura in haji ne ma sai an gama an sauke a daura amma in ɗaya daga cikin ko mijin ko matar ko alwalin yana da harama aka yi aure aure bai ba shine la murimun aw murim wata gabal mar'atu aqda zakari fi hijriha la aqda unsa tajid Mm.
wa wakkala dhukura lil muhaqqiqa wasiyatul malikatu wa mutika to idan aka bi wajen alwali in ba ku manta ba a bangaren alwalin da zai ba da aure muka ce sharadi ne ya zamo ainihin namiji ko to shine muka ce amma idan mijin da zai yi aure kaga shi ma ya ko wakilin shi da zai je karba mar aure ko to yanzu a irin wannan in ya saka mace yayi za a je daurin aure ne aka ce kai a waye alwani na kai ce akwai face lady mu na siyasar mu wanda ita ce mai gidar mu da abubuwan yanzu sadaki ma ita ta biya mun saboda haka ita za ta karba mun yayi sai a joyen daurin auren an zo za a yi siga ce na hajiya sai ta fito a ba ta wuri ta zo ta zauna a buɗa shi kenan a ce mun baki ta ce na karɓa masa aure yayi amma wajen aurarwa ne wajen zama alwali na mace wannan sai namiji na'am insha mace ta bayar ba zai yi ba amma wajen karba za ta iya karba Na'am.
shine wata tsibin mar'atu a idan zakari Na'am.
mace za ta karbi auren namiji Allah.
abubuwan da aka hana nam- a- aka hana mace ta yi ta bangaren mace to ta dan bangaren namiji din akwai kewa da aka sassauta kai har wanda ba musulmi ba yanzu misali an zo daurin auren ka ne za a tafi a ce kai waye alwalin naka ne kace mai gidanmu mai gidan kuwa kace Jacob ha ya ar ne kace "A, to shi ya biya mun sadaki saboda haka ni gaskiya shi zan sa ya halatta ya je karba maka kwarai amma yanzu yarka ce za ka aurar waye alwalin sai ka ɗauko wani ɗebe ka kace wai shi ne alwalinka me ya dalili ka ce wallahi duk kayan auren shi ya mutu ya mutu ba zai yi ba saboda musulmin fi musulma yarinyar zan musulma ce saboda ba zai yi arni ba da ita ba amma wajen karɓa za ta iya sashe karɓo maka gaskiya ne Allah ya kara lafiya ya ce aƙidar zakari fi hijiriya wanda yake cikin tsarewanta dama baban shi a hannun shi a hannun ta ya sa shi yanzu ko da aka je ɗaura aure ta ce ai ba za ta bar wani ba har auren ita za ta karɓar bar ta karɓo yayi amma la aqida unsa ta hajiri amma mace ba zai ta ɗaura auren ya mace wanda take ainihin hajirewa ba yarinya ce aka sa a hannunta har ta girma aka zo aurarwa sai ta ce ita za ta bada ita to wannan ba zai yi ba dole sai namiji to ya za ta yi wa wakkalan zukura nan muhaqqaqa wasiyatu wasiyatu ita ce wasiya akan wannan yarinyar malikatun ko kuma baiwa ce ita ce mai gidanta wa mutikatun ko ita ta yan tata to kowace a cikin ukun nan wakkalat sai dai ta wakilta zukura na mazajen mu muhaqqaqa abin tabbatarwa Na'am.
yarinyar a gabanta ta girma ita take kula da ita in aka zo aure sai ta samu wani namiji wanda ya cika sharɗan walici sai ta ce a ramma ka wakilce ni ka ɗaura mata aure ita ce dama ya kamata ta ɗaura to amma ita ɗin mace ce ba zai yi ba sai ta wakilta ta ce wane ka wakilce ni ka ɗaura wannan yarinya aure wa kujibam dun fabnuhu summal abu akun tujaddun famin kullin rajabu shaqiqum amman li abin qaddamu maulan kafilun hakimun fal muslim yace hakkin walittaka idan mace za ta yi aure idan budurwa ce dama babanta shine mujibiri shi yake da haƙi duk duniyar nan ba wanda ya zai daura mata aure sai ubanta ko wanda uban ya yadda ya saka shi amma idan ya zamo ba budurwa bace ba zaura ce babbar mace ce tana ma da ƴaƴa balagagu sai aka zo auren da ita wake da haƙƙin aurarwa yace wa quddimu ibnun na'am ana gabatar da ɗa ga ɗanta shi ma balagagge ne ga shi nan matashi ga kuma babanta da tijo waye ya fi haƙƙi sai mu ce ɗanta saboda a wannan halin ana duba ƙarfin gado ne wajen ƙarfin walittaka yanzu misali da za ta mutu ga ɗanta ga babanta wa zai fi cin gado kaga ɗanta zai fi za a ce kawai a kasa shi da abu a baba kashi ɗaya ɗan ya kwashe biyar ɗin gaba ɗaya saboda haka ɗan ya fi haƙƙin walittaka wabnuhu haka nan ɗan ɗa ko fabnuhu sai ɗan ɗa in ba ɗanta ma akwai jikan to wanda ya cancanci ya wulici jikan ya fi baban ƙarfin wulici an sa auren yar ya ɗan sako alkyabban shi da abokanan shi tsofi an zo ana zaune kawai yaron ya tare zuwa bakin kwalta ya ce ku zo nan da Allah kar ku yi wajen tsofin can kawai aka zauna ya ɗaura musu aure bayan ɗaura aure sai aka bada goro babu yana ina alwalin aka ce ai wani yaro ya bada ita wani yaro kaza kaza shi kenan aure yayi dama jikanta ne ya fi baban cancanta mun gane summal abu sannan uba idan ba ɗa ba ɗan ɗa to duk duniya ba wanda ya fi cancantan ya ba da auren ya mace in dai ba zaura ce ba budurwa ba sai ubanta kaga anan duk muna magana idan babba ce wanda take da yaya wanda take karama ba ta da yaya kan ko ba zaura ce dama ubanta shi ya fi haƙƙi akun sannan idan ba uba sai ɗan uwa fajaddun sai kuma kaka uban uba fabulu kullin sai ɗan kowanne daga cikin surattahu da aka jera sai ɗan ɗan uwa ɗin kenan shaƙiƙun amman li'afin ƙaddamu sannan kowanne da ainihin ah, ɗan uwa ɗin da baffa ɗan kaka ɗin ai kowanne akwai shaƙiƙi akwai li'abi ko dama shi ummi kan bai da haƙƙin wuri taka idan aka zo ga ƴan uwanta babansu baya raye Allah ya masu gafara amma ga ƴan uwanta nan ƴan uwan sai suka fito zuriyan kuma ga su nan kowanne kansu ne duk aran mumini an naɗa su gwanaye suka zo suka zauna kowanne ya ce shi zai ɗaura mata aure suka cire sai mu ce to yanzu a cikinsu kai ya kuke ce ubanmu ɗaya kai bai ce uwa ɗaya uba ɗaya muke to me uwa ɗaya uba ɗaya nan ya fi me uba ɗaya hanyar ko kuma kai me tsakanin ku yace da babana da babansu ubansu ɗaya kai bai yace ni ko da babana da babanta uwa ɗaya uba ɗaya to wannan shebaki haka nan kowanne in wannan shaƙiƙi ne wannan li'abi shaƙiƙin ya fi li'abin cancanta shine shaƙiƙu amman li'abin ƙaddam malamai sun gabatar da shaƙiƙi daga wanda yake li'abi to duk in an rasa wa'annan maulan sai a samu maulan ni'ima wanda in da can sun taɓa yin bauta wanda gidan wa'annan su suke yanta su to wa'annan maulan ni'iman a cikin su za su daura mata aure in maulan ni'iman ɗaya ne ma zai zama shi cancanta kabilun idan ba su taɓa yin bauta ba amma ta taɓa zama ƴar yasuwa a kowanne ya rene ta to wanda ya rene ta shi cancanta ya daura mata aure idan ku ya zama gaba ɗaya babu bata da kowa shi kenan hakimin sai a wajen sarki sarki sai ya zamo shi ne uban wanda bai da uba sai ya daura mata aure idan kuma sarkin ma ya gagara bar musulmi shi kenan sai a samu a jama'a musulmi a samu wani ɗaya daga cikin jama'a musulmi ko limamin unguwa ko wani alaramma ko wani mai darasu ko wani abu sai ya daura mata aure shi kenan kuma aure ya yi tunda babu wanda ya fi cancanta a cikin su wayan tasawul awliya waqtasamu fil aqdi aw bil zawji wallal hakimu wa in tazawul awliya idan waliyan ta suka daidaita ya zamo yan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya kuma sai ya zama yan uwan nan gaba ɗayan su ma Hassan da Hussein ne balle mu ce wanda ya fi girman shekaru ko sai aka ce ai duk tare aka haife su to waye bi girma waye bi zuwa aka ce ai yanzu ma ba a iya bambance waye Hassan waye Hussein kawai dai an san tagwaye ne kuma yan uwanta ne uwa ɗaya uba ɗaya aka zo neman auren ta waktar da mutu yake husuma fil akri cikin daura auren kowanne wannan ya ja gebe ya zaura wannan ya ja gebe masu karban suna shigo wannan ma yace ku zo nan wannan ma yace ku zo nan a ya kira biyu kowanne yace yan uwa ta ce uwa ta ba dai ni zan daura mata aure suka yi husuma to yanzu ya za a yi awi zauja awi zauji ko kuma cikin mijin shi wannan dan uwan nata ya kawo gwanin sa yace dole shi zai ba shi ma wannan ya kana shi yace shi zai ba kuma kowanne ya cire suka husuma to wallal hakim sai a ce wajen sarki inda ai sarki shine uban kowa inda abu ya gagara sarki sai ya kira abun fada in an je fada sarki sai ya duk wanda ya cancanta sai ya daura mata aure shi kenan kuma aure yayi wal mujbiruna udud ko salasan fal abu lil bikri hatta anisu wasayibu bi arijin walau zinan in saburat wasayyidun kaza wasiyun qad sabat na'am ya ce wal mujibiruna waliyai din akwai waliyi mujibiri akwai waliyin da ba mujibiri ba waliyi mujibiri shine kaman wanda yake da daman ya bata wanda yake so waliyin da ba mujibiri ba shine wanda za ta zabo wanda take so amma ba ta da daman ta je ko ina daura mata aure sai ta zo wurin shi kaman yan uwa din kenan kaman babbannu kaman waye amma waliyi mujibiri kaman ubanta shi ya haife ta tana budurwa wannan shi zai zaba mata miji ba ta da ainihin zaɓi balle kuma wani ya zo ya sa baki shi ne wani mutubi farko da ya ce fal abu ne mikiri uba ga yarsa budurwa shi mujibirinta ne shi zai zaba mata miji ba wanda ya sai samar baki hatta anisun har sabaki ce sabaki ce irin wanda ta daɗe a gida ai yanzu haka in ka je wasu ƙasashe za ka samu ɗaya shekara hamsin ba taɓa yin aure ba to kaji ko abu duk kuma akwai to ko wannan din a zaman budurwa take in an zo aurar da ita ba wanda ya sai aurar da ita ba babanta ba yana rayu mun gane shine sabagi ce anisu wasayibu budurwa bi aridin da wani babujirin abu misali budurwa ce amma ainihin budurcin nata ba aure ta yi ba aka kauda budurcin ta ta zama bazawara to irin wannan ita ma baban ta ne zai daura mata aure dole walau zina kai ko zina ta yi ta zama bazawara in saburar in yarinya karama ce baban ta ne zai daura mata aure dole amma in ta je ta gama yawon danginta ta zama uwar mata wannan kan ko wace aure ba kaga ai ta riga ta zama bazawara shi yasa yace in saburar a wannan kaurin kenan wasayidun sai kuma mai gida kaza haka nan sayyidun mai gida a ainihin bayin shi mai gida ne yake da bayi irin kuyangi din nan sai lokacin aurar waye to yanzu in mai gidanta yana nan ba wanda yake da haƙƙin ɗaura mata aure sai shi mai gidanta wasiyun haka nan wasiyun uba ƙarsa da haƙiƙa ya tabbata yanzu misali mutum ne yake da ainihin yarsa ko da ya zo rasuwa ko da ya zo rasuwa sai ya ce in na mutu wane ka kula da iyalaina kuma in auren wance ya zo ka ɗaura mata aure kaga wannan wasiyi ne na babanta babanta ne yayi izini ba to yanzu duk lokacin da aka zo aurenta wannan wasiyin mujbiri ne ba wanda ya sai ɗora mata aure sai shi tunda shi babanta shi ya saka kuma wannan ko akwai kannan baban da babbanninta da waye waye tunda ai baban yana ganin su ya saka shi ya zama shine wasiyi shine mujbiri ba wanda ya sai ɗora mata aure sai shi wa gaibatul abi bi amnin ashara fala yuzawwijaha siwahu jabran gaibatul abi uba ya baku baya gari amma ashiran yana gurin da tafiyar bai wuce kwana goma ba bi amnin kuma amintaccen hanya mana daga nan zuwa inda uban yake amintaccen hanya ne ba a tsoron komai kuma tafiya daga nan zuwa inda uban yake bai wuce tafiyan kwana goma ba amma fa ana irin tafiyan irin da ne tafiyan kafa yanzu kan tafiyan awa ɗaya ma ai ba karamin tafiya ba in an hau jirgi ko an hau mota mai gudu to ana nufin tafiyan kafa in bai wuce inda yake din bai wuce tafiyan kwana goma ba sannan kuma hanya amintacce lafiya ba komai a hanyar to irin wannan yasa budurwa an za a aure wallahi zaubi jihasi wa hu ba wanda yake da hakkin auren da yake ba baban ta jaburan wannan tilas in dai ana son a aurar da ita to dole a je a gayyato babanta ko ya zo ko ya turo wakili ko ya wakilta kuku amma ba tare da sanin ubanta ba ka daura mata aure sai mu ce wannan auren za a rusa shi biyu ba wannan in tafiyan bai wuce kwana goma ke wagai batul wusta tafiyan da yake tsakatsaki ya wuce kwana goma amma bai kure ba kamin ibrikiya kaman wanda take ainihin afirka da misra ga wanda yake masar misali ita wannan tana ainihin garin chadi ko sudan wannan kuma tana misra kaga tafiyan dubi wuce tafiyan ainihin shekara daya ba mu ne tafiyan wata ɗaya ko wata biyu ba to irin wannan lilqabi alaiha tauliya alqali yana da damar ya wuce gaba ya daura mata aure tunda tafiyar ta dan yi nisa misali kaman anan garin yarinyar take shi kuma ainihin uban nata yana kaman can cikin kamaru kaga tafiyar ba ta yi nisa ba za a iya zuwa amma kuma ba ainihin gajeren tafiya ba ne to yanzu a nan idan aka zo aurenta gama gari ko wali na gida ba zai ya daura mata aure ba amma sarki yana da daman ya daura mata shine ainihin tilkazi alkali yana da dama a taubiya yayi walici alaiha a kanta dan uban zai iya zuwa ya ce dan me aka daura auren yata sai mu ce to ai ba mu ka daura ba hukuma ce ta daura sai ya jojen alkali alkali ko sai buɗe karanta mar ga inda aka ce in tafiyar ta kai nisan kaza a daura saboda haka mun daura ba shi da magana hukuma ce ta daura man kuka daura a gida ya zo ya ce bai yadda ba to fa akwai matsala kwarai kuwa dan ana samun irin wannan mu muna da akwai da mai duguri zai yi tafiya ya zo ya wuce su ya saki ma uwar sai ya ce to zan tafi duk wanda ya zo auren wanke sai ya je min jaka goma jaka goma lokacin kuɗi ne mai yawa shikenan aka ba mutumin ne ya tafi ba sai inda yake ba shikenan kawai a dangi sai aka samu wani ya daura mata aure aka ce za mu yarinya ta lalace ne bayan an daura aure kuma ba karɓi wannan jaka goma ba kawai sai ga ubanta ya bayyana daga baya tana ba gidan mijinta tana zaman lafiya uba ya bayyana ina wancan auren da yace ina jaka goma a ai saboda kanta yace ba zai yi ba kawai ma ka fuku in ka ga irin shari'ar da aka yi kafin shi wanda ya daura aure ba cikin shi in ka ga irin wahalar da aka sha malamin mu ne muna karatu wajen shi kullum muka je karatu ba karatu malam na hutu kawai ya daura aure yar mutane wa isa shi saboda haka irin wannan in ya faru ba a gida ake ɗaura ba sai a kai wajen sarki ko wajen alƙali da yanzu da ya zo sai aka ce sarki ne ya ɗaura ya isa ya fada ko a ce alƙali ne ya ɗaura ya je kotu ya same shi ya isa to amma in a gida aka ɗaura kaga shi ma ƙure wasu wajen alƙalin sai kai ƙara wajen alƙali alƙali ko ya kira ya ce wa ya ce ka ɗaura a ina ka ga cewa kai ka ɗaura aure a wannan sai da aka kusan shekara ana shari'a nan saboda haka ya ce lilkabi alaiha tauliya irin wannan in ya faru alkali shi zai wuce gaba ya zama wali ya daura mata aure wannan inda ainihin nisan nashi ya zama tsakatsaki kenan وغيبة بعيدة كفقده Mm.
أو أذرهم قلها لمن من بعده yace wagaibatun ba'idatun idan kuma shi uban yana ainihin fa- yana fake fakuwan kuma ya nisa kamar yanzu misali an zo daurin aurenta ne aka ce ina babanta yake aka ce ai babanta yana cana kai kana Najeriya mutumin da yake China kana Najeriya ko aka ce yana India kaga wannan tafiyar ai ta yi nisa to wannan hukuncin sa ka faqidihi kaman babu ubanni sai mu hukunta kaddara in baban can ya mutu ba za a daura mata bane za a ce za a daura wace da haƙi in ba baban a ce ga kannan uban ko ga ƴan uwansa ko ga kaza sai a ce su daura mata aure ka faqidihi aw asrihi kaman an rasa shi ne ko an ribace shi ne da hannun wanda suka kama shi kaga unkula zaka cira ta da waliki limamin badihi ga wanda yake bayan shi sai ya daura mata aure وسال الأبدان ما ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأرب وأجنبي مع وجود الكاسف دنية لا في ذوات شرف yace amma ba in ka lura waliyan mun ce daraja daraja ne sannan muka ce akwai mujibiri wanda in dai yana nan dole shi zai daura mata aure ko to sai muka ce wasalil abadi aure yana inganta ga wali mafi nisanta ma'azil kurbi tare da na kusa in baka manta ba mun ce idan aka samu shaƙiƙi da li'abbi ma shaƙiƙin ya fi li'abbin ya fi li'abbin ainihin cancanta ko muka ce in ga dan uwa ya fi dan dan uwa dan dan uwa ya fi dan uwan uba duk mun faɗi wannan ai to amma yau da aka zo daurin aure amma babanta mujibiri baya raye wanda zai daura mata aure yan uwanta ne to da aka zo wajen yan uwan kaga dole a sa shaƙiƙinta to an zo shaƙiƙin ya ba su lokaci karfe goma kawai da abin ya kewa ya ce an canza lokacin ku zo karfe tara kawai ba da sanin jama'a ba shi da abin lokaci ya yi ya sa rigar ya zo ya zauna ya ɗaura mata aure to yanzu shi kina aure ya yi kaga shi wannan abin abu adu ne shaƙiƙin shi ya fi cancanta amma dukkan su ba mujibiri a ciki saboda haka lama wujudin mujibirin kal'abi in dai amma banda inda aka samu mujibirinta kal'abi kamar uba babanta yana raye sai aka zo daurin aure ba da sanin uban boni ya daura mata aure aure bai ba in kaga an yi haka aure yayi sai din uban ne ya yi wani izini kamar yanzu misali babban gida ne shi ma baban akwai mahaifinsa kaga in an zo bai da magana sai ya ce wa baban shi baba ai sai yadda kuka yi shi baban na sai nuna ne ya ce daura mata sai mu ce aure yayi amma ba da sanin uban ba kawai aka danne shi aka daura mata aure bai sani ba to aure bai ba shi matukar je babanta ne dole ko shi ko shi ya izini waji nabiyu ma wujudin khasibi da niyyatin hakanan wani bare ya daura wa mace aure ma wujudin khasi tare da samun waliyin ta wanda yake kebantacce kamar akwai yan uwanta ko akwai bafannunta ko akwai ƴaƴan bafannunta kawai sai ta je ta samu wani daban wanda ba alaka ba dangi iya ba da baba sai ya daura mata aure to yanzu shi kenan fi da niyyatin idan wannan auren ita yarinyar kaskantacciya ce ba wata mai daraja ba ce sai a ce aure yayi amma labi zawati sharafi banda ma'abuta daraja ita yar manyan malamai ce ko yar sarakuna ce ko yar mawadata ce wanda gidansu din ana jin su a gari kawai da aka zo auren da ya ta kai wajen limamin unguwan sai ce ya daura sai liman ya daura ba da sanin gidan ba sai yanzu anan aure bai ba gidan za su iya rusa auren dole sai an zo gidan a daura